أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتمنا ونلتافينا a ajirumiya za mu ɗora daga inda muka tsaya in Allah yadda yau karatunmu za mu tashi babul muftada wal kabar babi da yake magana akan muftada da kabar e, babul muftada wal kabar babi da yake magana akan muftada da kabar a abin da ake nufi da muftada da kabar shi abin da ake nufi da muftada a Hausa da Hausa in ka ce muftada daga ibtida'i ne farawa shine mubtada shine kace farin fara magana wal khabar da kuma labari labarin magana da take dauke da shi shi wannan a Hausa kenan amma su a madan malaman na Hausa su ga yama al mubtada abinda ake nufi da mubtada huwa al ismul marfu'u shi suna ne mai rufu'a al'ari wanda ya kubuta shine ari kamar kace wanda ya tsiretu anil awamilil lafziya daga awamilil lafziya sune ma'aikata na lafazi eh shi suna ne mai rufu'a huwal ismul marfu'u shi suna ne mai rufu'a al'ari anil awamilil lafziya wanda ya kubuta daga ko ya tsiretu daga awamilil lafziya ma'aikata na lafazi me ake nufi da awamilil lafziya a idan baka manta ba akwai kalmomin da kusan su lazumin su da duk inda suka samu kalma rufuwa suke mata akwai irin su kana ko da ita da ƴan uwanta to shi mubtada za ka gashi suna ne mai rufu'a amma ba tare da kaga wata kalmar da take sa rufu'a ce ta sako shi a gaba ba ka fahimta ba kana aka sa ba saboda ai kana rufu'a take ko kana lahu ko to shi mubtada za ka ganshi da rufu'a ne amma ba za ka ga wata kalmar da a ƙa'idar tarfu'a take sawa ta sako shi a gaba ba don Allah ka fahimta to shine al'ari an al'awamilin lafziya wanda ya kubuta daga awamilin lafziya shine wani wata kalmar da za ka gani ita ce ta masarfuwa kamar yaya misalin muftada yake kamar ka ce Allahu sai ka ce gafurun to kaga Allahu ko muftada gafurun labari to Allahun nan ari ne anil awamil lafziya ai ba ga an sa a farkon sa an sa wata kalmar da ita ce ta sashi rufu'ar ba ko dan Allah ha fahimta to wannan rufu'ar da zaka ga suna ya fara da ita ba tare da ka ga wani dalilin da yasa aka masa wannan rufu'ar ba ba kana a farkon sa da duk wasu kalmomin da suke sa a rufu'a to su ake kira muftada shine ari anil awamil lafziya wal kabaru sannan sai kabar shine wanda Hausa zamu ce labari ko huwa al-ismul marfu'u shi suna ne mai rufu'a al-musnadu ilayhi wanda ake jingina shi zuwa ga mubtada misali na bar sai kace Allahu sai kace gafurun Allahu mubtada saboda me ya fara da rufu'a kuma babu wani daga cikin awamilin lafziya da ya saka shi a gaba ko shi kuma rahimun Allahu eh da kace gafurun shi kuma gafurun yayi rufu'a ne saboda da mubtada shine huwa al-ism al-marfu shi sunan marfu al-musnad ilai wanda ake jingira shi zuwa ga mubtada ka fahimta na hau qaulika kamar fadin ka sai ka ce zaidun qa'imun zaidun qa'imun zaidu qa'imun yana tsaye kaga zaidun dinan kaga mai rufu'a ne ko kuma a bayan sa baka ga wata kalma da take sa rufu'a da ta shige shi ba qa'imun shi kuma mai rufu'a ne saboda an danganta shi zuwa ga zaidun dinan ka fahimta sai ka ce wa zaidani ƙa'imani to anan yana so ya baka misali nan da ya kama ka zaidun ƙa'imun ba wai fa dole mubtada sai kaga suna mufradi ba zaka iya ganin suna mufradi ya zama mubtada zaka iya ganin suna jam tasniya ya zama mubtada zaka iya ganin suna jam'i ya zama mubtada ka fahimta amma anan sabanin mubtada fa ta dan samu bambanci kaɗan ta ɗan sha bamban kaɗan ka fahimta da da sauran tarakib da muka karanta a baya fi'ili da fa'ili ta sha bambanci tsakanin fi'ili da fa'ili kaga in fi'ili da fa'ili ne fa'ilin zai iya zuwa fi'ilin zai iya zuwa mufradi ko ko fa'ilin kuma ya iya zuwa jam'i amma shi mubtada idan ya zama farko mufradi ne to labari ma mufradi ne in ya zama mubtada tasniya ne guda biyu ne to labarin ma sai dai zama mafuwana ka fahimta in ya zama jam'i ne nan sai ce maka zaidun qa'imun zaidu ya miƙe kaga mufradi ne shi kadai ne ko to sai ka ce qa'imun az-zaidani qa'imani zaidu guda biyu qa'imani suna tsaye to kaga da aka ce zaidani sai aka ce qa'imani in nan ya zama tasniya nan sai zama tasniya wa zaiduna qa'imuna zaidu da yawa qa'imuna suna tsaye wannan ya baka ne matsayin samfur kar ka ce kana neman muftare da kabar ka ce dole sai ka ga mafuradi da mafuradi ka fahimta to wannan shine muftada a da kabar ka fahimta to anan sai ce maka wal muftada wal muftada is kismani wal mubtada kismani shi mubtada ya kasu kashi biyu shi mubtada ya kasu kashi biyu ba kashi ɗaya bane ka fahimta zahirun akwai mubtada wanda yake suna ne na zahiri kamar irin a baya mun karanta bambanci tsakanin zahiri da mudmari ko karatun da ya gabata to shi ba mubtada ana samun mubtada ya zama suna ne na zahiri kamar irin wanda aka bada misali da shi kaga suna ne na zahiri wanda da an faɗe shi kaga ka san kowane suna ne ka fahimta to wa mudmarun ana samun kuma mubtada sai ya zama lamiri ne sunan za a ɓoye. Fazzahiru shi mubtada wanda yake zahiri ma takaddama zikirhu shi ne wanda aka faɗe shi yanzu wannan wanda muka faɗa ɗin ko? Zaidun ƙa'imun. Kaga zaidun kaga mubtada ne zahiri suna ne zahiri. Zaidani kaga su ma zaidu guda biyu kaga shi ma suna ne zahiri. Wa zaiduna shi ma kaga zahiri ne. Sannan ko ba wannan sunan ba kowane za ka ɗauka za ka iya cewa Muhammadun. Ka fahimta? za ka yi ɗaukan Usman, za ka yi ɗaukan Aliyu, ka fahimta kowane suna za ka yi ɗauka. To akwai mubtada zahiri akwai kuma murmari shi ne lamiri. Fa zahiru shi zahiri ma takaddama zikirhu shi ne wanda bayanin sai gabata. Wal mudmaru shi kuma mudmari isna ashara goma sha biyu ne. Shi ma wannan isna asharan afuwan a baya na yi ta cewa isna ashara in ce goma sha ɗaya ko? To sha biyu ne. Kusan sau biyu ina ga ina cewa sha ɗaɗɗe sha ɗaɗɗe kuma duk sha biyu ne. Ford Mudmaru shi Mudmari shine wakilin suna ka wanda a turancin ake ce masa pronoun ko to goba sha biyu ne wahiya shine ana ana shi ma ana yana iya zama a matsayin mubtada kaga suna ne wakilin suna ne ana ni kenan ko shine kamar mutum ɗaya wanda yake magana zaka iya cewa ana Abdullahi ko ni ne Abdullahi to kaga ana mubtada ne mubtada ne irin mubtada suna ne mudmari abdullahi kuma sai ya zama labari ko ko ka ce ana ƙa'imun ana muftada suna mudmari ko lamiri ƙa'imun kuma labarin muftada in ba ka manta ba kamar a karatun diwali na sha gaya maka wani wuri hen ce maka ana aka share ko wani wuri a ce maka ana ko wani gurin sai shi sa wani lokacin awaka kawai sai ga direct ta fara da rufu'a ko sai ka ji an ce muhammadun kaza to kaga ana share ana ne ko a share huwa ka fahimta sai ga mubtada ne sai a share mubtadan sai a bar labarin ko dan ma wannan karatun ba mu shigar da wannan share share ba ko tunda karatu ne kamar na na farawa sai na hanu ita ma na hanu wakilin suna ne na hanu kamar mu shi ma kaga mutum mutane da yawa za su ce na hanu mu kaza ko to na hanu ma yana zama mubtada ka fahimta eh nahanu ma yana zama mubtada nahanu shine kamar mu amma wani lokacin mutum ɗaya ma mutum ɗaya ma yakan ce nahanu sukan ce ana faɗan nahanu mutum ɗaya amma mai girmama kansa sarakuna suna magana su ce zami kaza zami kaza zami kaza ko to so saboda girmamawa ne kuma a ƙur'ani ma za ga Allah na cewa nahanu nahanu nahanu nahanu ja'alnaha tazakiratan wa mata'al lil muqin ko wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid yawanci zaka ga Allah na magana nahanu nahanu mu mu to wannan ana nufin ta'azimi ne saboda girmamawa ne ka fahimta zaka cewa nahanu qa'imuna nahanu qa'imuna mu muna tsaye kaga nahnu mubtada kuma wakilin suna ne ko qa'imuna kuma labari kaga ya kaga ya zama jam'i ko sai me sai anta ko anta kuma shine kamar kai abokin magana da kake magana da mutum daya zaka iya cewa anta fahimun ko anta fahimun ai kai ka fahimta kaga anta mubtada fahimun kuma labari ko ka fahimta sai kuma anti in kana magana da mace anti ma'ana ke ka ka boye sunanta ko zaka ci iya cewa anti mudiatun ke mai biyayya ce to kaga anti mubtada kuma wakilin suna ko mudiatun kaga ko to anan shi ma abin da nake so ka ƙara fahimta duk lokacin da aka samu suna in suna nan idan muftada ya zama mufradi labari ma mufradi zai zama ka fahimta in muftada ya zama tasniya labari ma tasniya zai zama in muftada ya zama jam'i kabar ɗinsa ma jam'i zai zama labarin sa ma to haka in muftada ya zama muzakkari namiji to jam'in ma sai zama namiji sannan idan muftada ya zamto na mace ne to labarin ma sai zama mace kaga nan da aka ce anti ke ko sai aka ce mudi'atun mai biyayya ne ba a ce mudi'un ba ka kula da wannan sosai eh wal kamis na biyar antuma lil mukadabaini muzakkaraini antuma lil mukadabaini ga abokan magana ko in ka ce antuma ma'ana ku biyu kana nufin namiji ko mace ko a karatun can da ya gabata na ce mubtada yana zama yana iya zuwa namiji ko ai idan tasniya ce ba ta bambance tsakanin namiji ne da mace ko mata biyu ne ko maza biyu ne ko mace ne da namiji ko ka fahimta to saboda haka antuma la wakilin suna ne ka fahimta zaka iya cewa antuma qa'ima ne ku biyu kuna tsaye kaga antuma sai zama mubtada qa'ima ne sai zama labari kaga ya bi shi ko kawayinta sannan sai antum shi kuma antum ana magana ne akan jami'i ko sai ka ce antum qa'imuna ko kuna tsaye ko antum mutane ne da yawa sai antunna mana ku da yawa mata antunna ku da yawa mata jami'i ne na mata kawayinta zaka yi cewa antunna sai ka ce qa'imatun kudin nan kuna tsaye kaga ka'imatun kai shi jam'i muzakkari salimi ko an tunna jam'i kai muannasi salimi an tunna ka'imatun ka bayyanta sai wa huwa waɗannan wanda aka yi misali da su gaba ɗayan su kaɗabai ne kamar kana magana ne da su waɗannan kuma wanda za a kama ka gaba ɗayan su ga'ibai ne kamar ba sa nan huwa shi ka bayyanta ga namiji ne wanda baya nan sai ka ce huwa qa'imun shi yana tsaye kawinta huwa ƙa'imu shi yana tsaye kaga kamar baya nan kenan ko shi yasa wani lokacin in aka in aka zo karatu yance maka huwa aka share ko shi yasa za ga yawanci wani lokacin shawara sai ka ja ce nabiyun ko nabiyun azimun ko sai in ce maka ai an share huwa ne ma'ana nufin huwa nabiyu ko to shine sannan sai hiya ita ko shi ma wakilin suna ne za ka iya cewa mai hiya musafiratun ita mai tafiya ce ita matafiya ce mai tafiya ce musafiratun kaga nan na gaya maka kaga an ce hiya mace ne aka ce musafiratun ba ce musafirin ba ko to kaga shi ma nan hiyan ce ta zama mubtada sai kuma homa kana nufin su biyu wanda ba sa nan ka fahimta kuma su biyun zai iya zama mace ne da namiji ko kuma namiji ne da mace ko maza biyu ne ko mata biyu ne gaba ɗaya ita ta suniya ba ta bambancewa zaka cewa homa ƙa'ima ne su biyu suna tsaye ka fahimta sai kuma hum shi kuma jami'i ne suna da yawa ka fahimta zaka cewa hum ƙa'imuna su suna tsaye ka fahimta sai kuma hunna shi kuma hunna jami'i ne na mata hunna ma'ana su da yawa su mata su da yawa su mata za ka cewa hunna ƙa'imatun su matan suna tsaye ka fahimta to wannan shine shine muftada wanda yake iya zuwa a a matsayin wakilin suna ko wakilin suna sai ya zama muftada zaka iya ganin muftada suna zaka iya zo ganin sa me wakilin suna sai kuma kabar ko eh wal kabaru kismani ko shi ma kabar din kismani kashi biyu ne saboda ai wannan bayanan da muka yi gaba ɗaya mun yi magana ne akan mubtada ko wal kabaru kismani shi ma kabar din ya kasu kashi biyu wal kabaru kismani kabar din ya kasu kashi biyu kabar ya kasu kashi biyu shi ma mufradun akwai kabar mufradi wa gairi mufradun akwai kuma kabar wanda ba mufradi ba wani sai ya tsammanin a'a shin wancan wanda muka yi magana ka'imuna shi ake nufi ko ba shi ake nufi ba zai gaya maka wanda ake nufi mufradun wa gairi mufradun akwai kabar mufradi akwai wanda ba mufradi ba fal mufradu shi kabar mufradi shine misalin ka ce zaidun qa'imun kaga qa'imun din ake magana kaga mufradi ne ko gairul mufradi kuma arba'ata ashiya in aka ce kabar wanda ba mufradi ba to shi kuma ya kasu kashi hudu abubuwa ne guda hudu ka fahimta arba'ata ashiya jarun wal majrur kabar sai ya zama jarun wa majarur aya baya mun san jarun wa majarur ko jarun wa majarur mun karanta harufan jarra ko irin su min su ila ko to kabar yana iya zuwa jarun wa majarur jar shine kamar irin su min irin su ila sifi to su ne wannan su ne jar majarurun kuma abin da suka yi wa kisra din in ka ce zaidun fiddari zaidun muftada fiddari kuma jarun majrur fi din jarun dar kuma majrurun to saboda haka zaidun fiddari kaga jarun wa majrurun ya zama muftada ko ko ko kace muhammadun fil madrasati muhammadu yana cikin makaranta kaga muhammadu kabar ai muftada ko fil madrasati ya zama kabar kuma kabar din ya zo a matsayin jarun wa majaruru sau da gafi ga abin da ya masa kisra to sau da haka kabar yana iya zuwa jarun wa majaruru abu na farko kenan na biyu kuma wa zarfu kabar yana iya zama a matsayin zarafi abin da ake nufi da zarafi shine abin da yake nuna lokaci ko kuma guri ko zaka iya cewa zaidun indaka ko ko zaidun ta hata shajarati su masu zuruf din ai suna da ko ko ko zaidun fawqal masjidi ko zaidu yana kan masallaci su ma da waɗannan harufa na, na zarafin suna da ko irin su wara'a irin su amama irin su kalfa irin su tahata irin su hiza'a irin su tilqa'a ka fahimta da makamantansu su ma suna da yawa suna da yawa su ma da haka zai iya zuwa a matsayin zarafi ka fahimta in ka ce zaidun indaka zaidu yana gurinka kaga zaidun muftada indaka kuma kabar ne kuma zarafi ne ka fahimta wal fi'lu ma'a fa'ilihi sannan mubtada kabar zai iya zuwa fi'ili da fa'ili ka fahimta zai iya zuwa fi'ili da fa'ili ka ba ka kamar sari ka ce zaidun kama abuhu ko zaidun kama abuhu kaga zaidun mubtada kama abuhu kuma kaga fi'ili ne da fa'ili kama kaga fi'ili abuhu kuma fa'ili fa'ili shine fa'ilin ai kama shine fi'ili abuhu kuma sai zama fa'ili ka fahimta to kaga anan kabar kama abuhu shine kabar din kaga ya zama fi'ili da fa'ili kaga ya zama kabar ka fahimta wal muftada ma kabarihi sannan kuma duk muftadan tare da kabar ɗinsa shi ma zai iya zama a matsayin labari kaji wani kaji wani aikin ko shine kamar mi kamar zaidun jariyatuhu zahibatun ko kaga zaidun jariyatuhu zahibatun kaga zaidun jariyatuhu zahibatun zaidu yarinyarsa mai tafiya ce kamar baiwarsa mai tafiya ce kaga ya zama ja wannan ya zama muftar da kabar kaga jariyatu mi mubtada zahibatun fa labari ko to shi ma wannan duka yana iya zama a matsayin mubtada shine wal fi'il ma a fa'ilihi ko fi'ili da fa'ilin sa wa musallama a kabarhi da mubtada na hau kaulika sai yazo zai baka misali sai ka ce zaidun fiddari shine jarun wa majarurin kenan ko wa zaidun indaka shi kuma kabar wanda ya zamto mi zarafi zaidun muftada khabar wannan indaka kabar dinsa amma kuma yazo a matsayin zarafi zaidun kama abuhu kaga zaidun muftada kama abuhu kabar ne amma yazo a matsayin mi yazo a matsayin fi'ili da fa'ili kama fi'ili abuhu fa'ili ba gashi abuhu mai rufu'a ne ai ai wau din shine rufu'a sa ba asmaul kamsa ba zaidun jariyatuhu zahibatun to kaga muftada da kabar kaga zaidun muftada jariyatuhu zahibatun jariyatuhu muftada zahibatun kuma du kabar to kabar muftada da kabar kaga sun tsaya a matsayin me a matsayin labari ko yawwa to wannan shine eh wallahu a'lam